إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 25 ne ko 25 ga watan rabiul awal hijira shekara 1445 wanda ya dace da goma ga watan goma 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na 132 cikin da ta balugul mara na da hafiz bin hajar asqalani insha Allah ina ga za mu tashi hadisin Anas na kulbin Adam khata ko nan ne nan tashi karshen karatun mu dai cewa dan Adam bai cika wani makari wani sharri a gare shi ba kamar cikin shi nan zargi ne akan cika ciki ƙyat bayan ya gabata sauran hadisi iya magana akan cewa ya ishe ka wurin ka sa ɗan lomomi wanda za su maka maganin yunwa an har sai ka ci da yawa to ka raba cikin ka gida uku guda na abinci kashi guda na ruwa kashi guda na dumwashi kyakkyawar dumwashi kun bayan ya gabata ko da a likitance akwai hadari akan yawan cika ciki ya ce wa an anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata wa khairu khata'in at-tawwab anas bin malik ya bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adam khata' dukkan bani adam mai laifi kuma wa khairul khata'in at-tawwab biyayyen masu laifi ba su tuba nan yana karantar da mu cewa ganin mu ba mala'iku bane ba masumai bane ba kenan laifi wata ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda kuma misali da ya kawo khairu qatta'in tabbas Allah subhanahu wata'ala ya ambaci bayan shi masu tsoron Allah daga cikin halin su misali da yake magana akan bayan ambaci na wasari'u ila magafatin min rabbikum wa jannatin arduha al-ard u'iddat lil muttaqin ya kawo bi gaugawa zuwa ga aljanna wanda aka yi wanda fadin samai da kasai u'iddat lil muttaqin ayin tattalin wannan aljanna da masu tsoron Allah kaga daga cikin halin su ya kawo da zubin su gune fi sura da tsarra wa kazin min al-afi annas masu ce da duke su cikin halin yarwa da halin kunci kuma wal kazin min al-ghayz wal afin 'ala an-nas suna rike bushi kuma suna rangwame ga mutane ka kashi ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kaga nan hali ne da Allah bace ayin tattalin wajen aljanna lil muttaqin daga cikin aikin su kuma a cikin suna muttaqin ta ce amma walazin idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wanda idan suka yi wata alfasha wata alfasha lahi ne kabira ko suka je zalunta da wannan sai lahi cikin zalunci sun zalunta da cikin kwarakwara ko suka yi to wa'annan halin ta zakarullah bayan shedan ya rinjaye su kenan shedan yana rinjaye mutum ya abkar da mutum a cikin laifi ko mu imanin shi inda yawa adam yawa wasu ma bayan adam kirdi imanin ka shi ɗaya ka iya rinjaye ka ka ta yi allah ce wanda suka aikata alfasha ko wani zalunci zakarullah kenan sun muka faɗa ta gaba ya tuno su gano haɗarin suka shiga ciki fasta gafiru da zunubi ya su nemi gafaran wannan laifin da suka ma allah وما يغفر الذنوب الا الله da sun san ba mai gafarta zunubai sai Allah ka kenan dabi'a imani bai hana mutum lahi dabi'a mutum shi kenan bai ta walam yusuru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba sa ci gaba akan wannan laifin bayan su sani sun gano ka kenan mai imani na yi afkawa amma abin da yake bambancin fasiki ko fajiri da mai imani shi fajiri aikin shi kenan kullum mazanaci ne makareci ne magulmaci kullum aikin shi ɗabi'a shi kenan yau da kullum amma mai imani yakan hada amma daga ya tuna ya gano kullum shi yana gaugawa ya koma ga Allah ya nemi gafara ta Allah subhanahu wata'ala kenan imani bi halin lahi shi dan irin jayar kuma cikin wata ruwa da musulmi ya rubuto wadda manzana sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallazi nafsi biyadihi لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيتغفر الله فيغفر لهم الله فيغفر لهم manzan da ake cewa na rantse da girman wanda ya halice ni wanda raina ke hannun shi ya ce inda har iyan adam ba sa laifi allah zai kusar da su ya kawo su bayan shi masu laifi su yi laifi su nemi gafara Allah Allah gafarta musu dama haka Allah ya ji ɗin adam masu laifi sai manzan Allah ce maka kullu bani adam khata kina laifi bambancin da mala'iku wasu kurakure amma bambanci mai imani da fasiki da fajiri shi fasiki aiki shi kenan haka fajiri aiki shi kenan aikin banza amma mai imani yakan fada ya hada cikin kure laifi ko kabira ko alfasha mun ta annabi yana yana raye cikin sahaba akwai da aka da aka zana an san zana lahi ne babba har ma da haddi na kisa irin su gamidiya irin su maris kuma za ka tabbatar bayan gaya maka suna da imani duk wa'annan biyun da gamidiya da maris ba wanda aka kama da iya zana kawo shi aka a shi da kanshi ya kawo kanshi ka ganin ya karantar da kai shedan ya rinjaye suka hada cikin laifi amma zakarullah sun wada amma sun falka kowanne ba wanda aka kama kuma suka farka da kansu kawo kansu a musu hukunci kuma sun san hukunci iyaka hukunci kashe su tsaye kuma kisa ba ma na wuka ba lokaci guda na jiwa amma su kawo kansu har manzana sallallahu alaihi wasallam ya dan kauce kamar bai ji ba su komo nan ya rasulullah tahirin ya rasulullah ko ne dai haka ya rasu da aka ce shi bai yace a amma da tuwar kan su Allah na yadda zai musu amma dai sun ka wata ya karanta da mu cewa dai kenan imani shi dan yana iya rinjaya da imani kai na irin jaka amma da ka halka za ka koma ga Allah ka nemi gafarar lahin da kai baka ci gaba cin bambancin fasiki da fajiri su aikin su kenan yin lahi na kenan kan wani cikin abokan tahiya wa yan wa ya wani laifi guda ya auka sun shi kenan a mai ca ko ma ce a kori shi gaba daya ya mahuta daga sunna gaba daya a mai ca a kamata a tausaya mishi kamar da makarantar na kista ta umar bin khattab radiyallahu anhu wani cikin abokan tahiya kuma da bai ganshi ba aka ce wani ce suka ce ina ya gama yawo ya lalace ya tahi ya shiga shashi amma can ya lalace umar ce a ina yake aka bashi labari umar ya kirawo aka mai rubutu daga umar bin khattab radiyallahu zuwa ga wani sai ya rame da ayar qur'ani ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi shadidul qabdi tawbi da ayar da karshe aya Allah na lanta shine mai gabar zunubai mai amsar tuba ma abutun fadara ya kan kana ayi sai dai hankalin shi ne ya dawo kai ware shi kin ya take an kare da shi aka iske shi aka ce mai ga takarda daga Umar daga Umar zuwa gare ni ni ya da shi da kamata da fitar matsayin duniya lalace kuma abin mu ne mai takarda ya ce kwarai aka ce kwarai shi ya kuma kai to an ce abin da mai tasiri bude wannan aya da ya karanta a gafirin zan wa qabil kaw shadid al qab jittawal wannan abubuwan shi tare shi kuka ta dan hankali Allah mai gafara zunubai ne ma abin fadala yace Allah ya ambaci tuba da gafara duk da matsayin shi kuma wannan abin da take kenan dai kuma umar bin Khattab yace ku kuma ku mai addu'a Allah ya shirye da shi bayan aka mace ku mai addu'a karshe irin bawan Allah kullum ya gashi ya gyara ya tuba ya kuma cikin jama'a kuma da shi haka kamata ku da yan wanku masu kurakurai ku tausaya musu a nan mai dosu ka shi kenan kare da su shi kenan an gama da su a takaice dai wannan ruwaya tana karanta da mu da haka manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adam khata duka bani adam dabi'a shi milahi amma yace wa khairu khata'in atawabun yayi masalahi mai tuba nake a kwanci haka an take mutum ya yi gaugawar tuba zuwa ga Allah ka riga ka faɗa to ka komo ka nemi yayi Allah kuma Allah mai mai gafara ne sai Allah ke cewa wani ya bada da dinin asaraf la taqrabu bi rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'a zuwa kashi ne kaga wani ya bada dinin asaraf da an kusa kaga ya bayina ita da dinin asaraf kuma ta kulli ya ibada dinin asaraf bayina wasu kai banna masu banna mara a ce bayina Allah ce la taqnatu min rahmatillah ka ku yanki kamunan samun rahma Allah kuce shikenan lahi na ta bana ba Allah a inna la kafiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkan lahi da mu kuma sifa Allah innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mijin kai na gabayin shi na ana magana ba shikenan a ana magana wanda tun lahi da kai ka tuba ko bala yanda kai shirka ba wanda kai shirka amma ko da aka tuba shikenan Allah yana yayi Allah sa mutum masu tuba wannan ruwaya ta ce kenan da Anas bin Malik ya ba mu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka dan adam lahi ne kuma he masu lahi masu tuba wannan hadisi ne da yake hasan sai wa an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-samt hikmatun wa qalilun fa'iluhu shuru hikima ce rashin ɗumi rashin hayaniya shuru hikima ce amma kaɗan ne masu yin shi sai ce a kharaja hulbai haƙi fi sha'ab fi sha'ab sha'ab da mani imam haƙi bi sanadin da'if wa sa'a nan maqufan min qawl luqman al-hakim nan hadisin ya kawo shi da siga ta hadisin marfu'i ne cewa an ce anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan cewa manzan salam ya ce wannan is hadisin da ya zuru haka shine da'ifi cewa manzan Allah ya ce amma an samu ruwaya da kuma hadisi ya inganta ana suke ke ba labari cewa luqman hakim ya yi wannan magana luqman ne ya ce a samtu hikimatun wa qalilun fa'ilu wannan ya tabbata zuwa luqman shiru abu ne mai kyau kuma amma mutane kaɗan ba su shi kan ta ruwa bukari kuma su annabi sallallahu iya cewa iya cewa man kana min billah man kana min billah man kana min billah lil akhir fa kullu khana aw li yusmut kadin magana ce dim iman da Allah la yara annabi fa kullu khana aw li yusmut dim iman da Allah la yara fa kullu khana aw li yusmut yiri magana da alheri ko ko da mutum mazo da alheri ba to shi kana ma shuru an yi bishuru kina ta kace kenan mutum an ba da alheri ba to kai ya magana mana da kela bakin su bakin ka aleku a takaice dai kenan yawan hayaniya ana samun kurakurai a yawan hira tabbas sai sabon babu babu tarhibi min musawil akhlaq baban wanda zai tsoratar da mu akan miyagun halayya halayya marasa kyau sai fara cewa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب يا هارا cewa hadisi mashahuri ya shahara illa inganci ne ba shi da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal hasana muku kashe da yin hasada fa innal hasada ya'kul hasanat hasada tana cin ayyuka na gari kama ta'kulu narul haqaba kama yanda wuta ke cin karmami ko ici wannan kamar muka sha bayani kan cewa dan an ce ruwaya bata da inganci ko hadisi ba shi da inganci ba shi ba zai sa ka ture wannan magana bar ta kawo a wannan dai sinadin ba shi da kyau bai inganta ba amma wannan matsala ta tabbata bai wani zai sanadin bai tuwa ingancin masala yan wa abu ne sanan ruwaya ko mukarrun sallabi ya magana kan cewa ya kuma hasad ya musu ya kashi akan hasada na la hasadu la tabagadu kakku hasada kakku hasada kakku iduna don hadisa sun inganta dai akan hasada haka cikin sun turmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dabba ilaykum da'ul umami qablakum الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول أنها تهلك تهلك الشعر ولكن تهلك الدين سنة تلميذ الولاء إنك كهذا فتثبت يكي تشوى أنه سلم يكي تشوى دب إليكم داء الأمم قبلكم وتتوتا تأل أمومي كاينكو تاشكو تشكو تاللبو تاشكو تشكو وانا الأمة tsohuwar cuta ce ta al'umma kahin ku ya ce alhassad walbagaza hasada da ƙin juna akwai wata matsala wani abu wanda ya shahara malamai suna kawo shi to matsalar suna dangana magana cewa wai annabi ne wa Allah turo annabi ya turo shedan wa annabi mai tambayoyi shedan ya zo annabi mai tambaya ba shi amsa kuna ji hadisi cikin masu karatu na kashi wai a cikin tambaya da annabi kima iblis na kayan na malamai ta malamai kayan malamai hasada ce masu kudi kaza kaza kowa da irin nashi dai kowa da irin nashi a yau da kuma kisa ce mara tushe kuran da yarka na a takaice da amma an san kuran hasada ko ina akwai ta yanda yake duk wani mai ni'ima na mazana ka ce kullu zai mutum mahsud duk mai ni'ima akwai mai hasada ana maka hasara dukkan ni'ima kan sarauta ne kan dukiya ne kan ilimi ne kan komi wata ke banta ba ga wata bangare cikin al'umma ko malamai ko masu kudi ko kaza kowa sautarwa yake cewa ku taimaki bukatar ku da boye asirin ku kakku ka karka ga bazau ka fasa bazau baza magana ko mun ga zarga waje to domin duk mai ni'ima akwai mai mai suke bu nake gunewa abin da Allah baka to a takaice ne cuta ce bugo cuta ce manzana salasa mace kenan wannan alloba ko wannan cuta kai ta al'umma kayan ku dabba ile kuma ta zo cikin ita ce hasada da ƙin juna ita hiyar halika ita wannan cuta ma'askiya ce alhalika ya ce dakulu na talibu sha'ar ba idan cikin ma'askiya ba ina ne mai aske gashi ba a duka addinin take askiya gaba ma take turiya gaba daya domin hasara tana kai mutum ga komi ta kai ga mutum ga sata ga mutum ga kisa ga komi hasada ta sa mutum komi kuma an san ɗabi'ar hasada shaidan kan sa mata amma illata babba illata tana sa maka ƙin yarda ko adawa da hukuncin Allah duk hasadan ka ba mai ita yana ƙin yarda ko adawa da abin da Allah hukunta domin babu wata ni'ima da Allah ya ba bawa wanda wannan bawon shi ba kan shi yanta ilimin ce yanta arzikin ce yanta sarauta kowace ka gani allah ne ba wannan bawa wannan nima da kake gani kuma don ya jarabe shi ba duk da jarabawa ce kiran ba shi ba nawa mutum wajen neman arzikin za a kashe shi ko ma a ƙarfi shi shiga matsala da yawa neman wajen neman za ka samu kuma ka samu gaba daya mutum ka iya nema amma samun wannan abin Allah ne in ya so sai ba wannan bawa wannan a wannan ni'ima ta kuma mutunci za ga mutum ya shekara da shekaru iya neman ilimi ya ake da ɗan ƙaramin da gaba ɗaya zo duniya ma gaba ɗaya amma zai kowa mai karatu ko yi masu zama cikin makarantu ko tsangaya za ga wani shekara ishirin talatin a tsangaya a makaranta yau da sabu zai zo a shekara ɗaya ce ƙur'ani wani zai ga abin da ya in biyar da ya gani abin taɓa shi ya jin haushi ya ga jin haushe shi ya ga jin haushe shi kurin ya ga yoshe ma wani ya ga yaro yoshe ma su kurin haka kurin ya gani kurin haka a shi yaro ne shi kuma haka wani ba kana na mahalli shi na kan labashi ba ba ne ba na na wai kun haka ne Allah sai kan shi gurin don arziki ne ko zo kana nan kana nan wani yazo yanzu yazo da kauyen sama kana nan shi kaka 30 40 kasuwa yazo da kauye iya iya iya iya iya bilin bilin bilin sai kaje yazo iya ba kaya ba haka ba ana da wani abu ne ya wakana ba ba wani mamaki gurin na ya wakana haka idan ba wani abu babba ko magana yaro kurin haka Allah yake abin shi kawai kenan hushi ne da hukumcin Allah kuma da abin mamaki a ce matsalar hasada shi aka ce shi wanda kai hasada da iya cikin nema iya morewa kai wanda baka sa zaba kurin kuma kai hana abu shi ne matsalar kan kike ma zaba ka huta maganka kai da kanka kun gafa da kurin zuciya ka ta baci kana samun damuwa shi ne ya cikin nema in ta rubuta ya more ya ji daɗi in ta fice ya ji daɗi in kuna damuwa ko ka tsara galata iya hama ka saba ma Allah wajen neman mai wani sharri kai mai ƙarya ko kai ba da ba sunan shi a banza ka halaka shine hadarin zai Allah ya shirye da mu sai eh nan yake cewa akhraju abu dawud kuma ibn majah da hadisi anas ibn malik kina ta kace ne hasada tana mugu cuta ce amma wannan ruwaya wadda ta shahara wannan ba ta da inganci na menene matsalar wannan inda ta inganta kenan hasada da na ma wani ba layin hasada ba kenan aiki na ma na alkhairi tana rushe shi inda abin ya tabbata haka take shi ne matsalar ta kenan tana sha wani aiki daban manawa nan ce aka da kullu hasada kamar ta kullu hada ba to gaskiya ruwaya ba ta da inganci sai ina ne من وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كما أنا تعتقد تتر هوركم أبن أكثر أم الله ليش حسدا إبليس أكم يسأل أم الله حسدا تشكر قال حسدا تسا إبليس يولي جمعك يا ذا كما شيء يبوني الله بأدم درجة kuma ya ga cewa halakata ne min narin wa kalata min ɗin a matsayin ni da ya ga wata ta daraja yoshi shi ne wani matsayin wani yama wannan sujada shi wannan kun shi ne kwanar iblis kaga an ce hasada ce abin da ya sa ya ƙi ya yi wannan girman kan ya ƙi sujada akwai hasada ta kame girman kan me ya ga shi babban ya za a kama shi kenan ya gone an ba wani ƙasa da shi matsayin da shi aka ce mai sujada shi ne matsalar shi ƙwarai tana da illa da yawa سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أبو هريرة بعد لبارن شمس أنا صلى الله عليه وسلم يأتي ليس الشديد بسرعة مي كاما واي كادا باشي من بقريبا mai ƙarin kokowa zai kama ya kada yadda zuwa ƙarfashi bane ƙarfi ba ya ce inna mashadi allah zai yamluku na fusa inda alƙadam mai ƙarfi wanda yake malakan shi a lokacin hushi shi can allah ya ambaci cikin halin masu tsoron allah ya ce wal kazimi na lagaiza wal afina anin nas ɗabi'ar ɗan adam ce hushi yanzu ya hushi ya hau wannan ɗabi'a ce ba haka Allah ba zai kun ɗabi'a gauga wushi to amma Allah ke magana kazimin na gaiz wannan wushi da kai ka haɗe shi sallah ta gobe kiyama zai ba wanda ya haɗe wushi dan Allah za ba za kuma ta furu da ilmi aiki ne ba karmi ba yin amma ka wushi me haɗe wushi kakka buga kakka zaga ranka ya ɓaci ka haɗe ka jimre ba karama aiki bane sai ce wannan yace annabi ce wanda aka ce mai karfi wanda yake mallakar kanshi lokacin gushi kuma an ce ba da ta kato sai Allah ya sa a annabi ce wanda ake magana yahiya wanda yana iya yana iya mallakar ramuwa ta gayya kana iya bigewa kai ma karama ko kaza ka kana iya ya kai hakuri da dama ka ga zama ka tunna mai kai wanda kai hakuri ne kai ba ta ba ki da kasu magana da man ka san baka iya ba wanda yake yabo zai iya nafci zai iya cin kwansa zai shan kwansa amma ya yi ya hade shi yake balada to kai dama dole ka hakuri da babban da ka iya ba ka zo salim iko ko kai iko ne maka abun ko wani ka san da man ka taba abin zai biyo baya wannan ya ka iyali wa kai wannan dole ne ka iyali dukkan abin zai biyo baya iyali amma ka iya bugawa ka iya zaga ka iya komi ka haɗe kakai shi ne wanda ake ba lada na kazin magana na rike haɗe kushi take wannan shi ne kina abin yabo na maganar mai ƙarfi wanda yake mallaka kashi a lokacin da ya kushi sai wannan ruwa dai bukari ya kata musulmi ya kawo ta sai وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة mazala ce zalunci duhu ne kuma duhai na gobe kiyama nan jan hankali ne mutum kakka zalunci wani wannan ruwa ya bukari ya kata musulmi ya kawo ta kuma sai ya ce wa an jabiru radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittaqu zulma fa inna zulma zulmatu yawm al-qiyamah ku ji tsoron zalunci zalunci duwai ne gobe kiyama shi hadarin zalunci mun yi bayani akan tuba tuba sharadin da uku ne kuma lokacin da kake laifi ka ji wa'azi ko ka halaka kai tsaye laifin wannan kabarin kata tsarin idanu na kare sai ka tuba a kai tsaye ka ji wa'azi ya zo maka ka bar wannan lahin da kai kuma wanda kai baya ka yi nadama kai daga yace wallahi abin nan kun ka damu ka saba ma Allah kai dai kai nadama abin da ya wuce na uku kuma na ka yi sa ranka wannan abin da kai daman cikin da yaka ka nemi gafara ta Allah kuma baka kai nadama baka ƙara koma har abada na ƙare wani abin ya sun gamu ba ya kaga wani ba idan ba a san wani abin uku ba a tare da kai tuba kuma da yaduwa ba ka dai tseda kana kana jira ne a samu kwaziyon ka tseda ne amma ba kai tuba ba iyawa na mutum zai banda misali da na ce ke iyawa kuma abokan abokin zuwa ce ko ta bula ko babu kudin zuwa yakin banza wani abu daban da ya kama shi ba don allah ya bari ba wannan ba ka yi tuba kunan ka bari kuma kana niyya ko ta zo kada ka ta kakka tuba mu zuwa kakka to dama ban tsaki ne inda akwai su za ka ce ne kenan ka yi tu aisha ta wacin nasuwa ka bari sam ko abin ya zo baka ne koma wannan shi ne sharaɗin tuba ka bari ka yi nadama kuma baka ne ya koma na to wannan ko da shaidan yarin jaya ka daga baya aka samu mutum da gaske ya bari kuma ya yi nadama wala bai ne ko maha abada amma kan shedan shi zaka mai da ka ana samu haka kullum shedan yana jayi shotara kuma kai ga kuma sun zai to an ce wannan akwai masu cewa tuba uku ce an ka tuba su uku shikenan ka kare yana ba gaskiya bane ba in dai tuba ce ta gaskiya yi ya bari ya yi nadama bai ne ya koma wahala abada ko ruwa cikin sahiha ta sai inganta ta daga Imam Muslim sauran wurare mazan ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce eh yake yake ta ma'ana bawa na yayi ne azna ba abdi fastaghfara ma ba na ma'ana da ruwa bawa na yayi ya ne magafara ta zan na gafarta mishi dan ya san ba mai gafara sai ni yazo ya tuba ya sake laifi ya sake komawa ya tuba dan ya himci da Allah ce ya aikata abin da ya so matuƙa ya tuba Allah zan ga rubuta mishi in dai ka tuba ba abin da ya kayyade tuba kaza ce akwai kuskura ce a tuba uku yi tuba kaza yi babu wani wajen Allah yadda shaitan ya rinja ka da imaninka duk imanin ka rinja ka aika ka abuka haka dan ka zo ka tsira ba ba ba ka tuba ba ka tsira ba dan ka tuba ka tsira ba in dai har da gaskiyar muna magana burke na uku da farko in dai har da gaskiyar har su ci haka ce miyaka to daga baya dan ya rinja ka ba a cewa tuba uku kai sa ka ɗaya ne kamar kana cikin tuba karaje ya sake dawowa kuma ka mutu kaga ta ɓaci shi ne matsalar ya sake rinja kuma ka mutu amma in dai ka tuba tuba da gaskiya tuba ba ta da iyaka guda kaza a wajen Allah kai da ka tuba shi ne ba ka tuba za ka masu tuba to wannan shi ne sardi uku to idan abu iya da alaƙa da Allah da ka da bayi na Allah ka ci kudin wannan ko ka ci mishi mutunci don yawan mutunci abu ne mai girma wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'in arba'u wa ilmu musulmi zana ka ce mai hadarin riba akwatin lahin riba na bai ta dirhami guda na riba ya zana 36 ya yi gazan da ma'aikaka to amma aka ce arba riba mai hadarin riba irzin musulun ka ci mutuncin musulmi ka ke tare da mutunci za ka yau za ka a yau wani wani abu ne kama ka ce ruwan dare ya zama toma kamar da aka ce ya zama to a wajen mutane abu ne mai sauki ya zama to abu ne mai sauki a wajen mutane maganar kawa mutum karya balle lamarin yan siyasa za ka wa mutum karya kamar yarje kundan karya shi kan sai ba ka wani ba amma kurin kamar yarje da kurin ka zuwa mutuncin shi kai ci zaɓe ya kamar komai da mushi to wannan allah bai yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hajjin bankwana a cikin fuduba da ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada wa fi baladikum hada yace jina nan da dukiyoyinku da mutuncinku tsakaninku haramu ne haramu ne ka zuri jin dan uwanka haramu ne ka ci mutun mana ka ci dukiyar shi haramun da ta mutunce shi ya ce yadda alhurma wannan garin take wannan wata da wannan rana a takaice kenan abin da ya shayi haƙƙin wani shi ne shari'i na hudu in a cikin layin da take akwai haƙƙin ɗan adam misali sata ga ɓarawo ai lahi da sata allah hana kuma akwai haƙƙin wani ya tuba daga sata kan shi da allah amma kuɗin mutane da ya ci da ya zata ko ne zalimta ko ɗan tuwa-tuwa ne ɗan wara ne sai wannan laifi da mai ake cewa wannan sata da ya tuba tsakanin shi da Allah to yanzu ko ya tuba Allah ya yi matsakanin Allah amma akwai haƙƙin bayan Allah suna nan gobe kiyama suna mazan da ka ce masu habbai a tsarin mafilisi sun san waye mafilisi waye matsiyacin lahira ya ce matsiyacin lahira wanda zai zo gobe kiyama da sallah da azumi da zakka da haji duk ya zo da ayyuka na kwarai sun je ma lahira kenan ayyuka ne ma karbabu sun je an je da su amma ce ya je kiyama ya zubda jinin wannan ya wa wannan kasafi ya ci mutuncin wannan ya yi annabi ce za a zo a ɗauko ladan shi a biya wancan a ɗauko ana biya ana biya na ce in ana biyan mutane ladan ya ƙare abinda zai biya su kuma aiki akwai haƙƙi ana bin shi kuma bai abin biyan su su kuma ya a rago laihinsu ya a ɗauko kurakuransu ya a labta mai sai gidan wuta bayan ƙare kaga wannan shine haɗarin kenan zalimci ba ƙaramin shi annabi Allah ya ce az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah ya ce ittaku zulm amma Allah kare mu ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama zalunci duhai ne gobe qiyama wa taqu shuha ku ji tsoron bala'in rowa asho nau'in rowa ne amma ya bukhul domin rowa naka ki hanawa shi ga nashin bai bada ba kuma iya kudin mutane ga rikewa ga kwadai cin ashur tufa innahu ashahu ahlaka man qablakum shi halakar da al'ummomi kafin ku akhrajahu muslim yace wa amma hamud bin labid radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna akhawfa ma akhafu alaikum ashirku al-asghar ar-riya annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahi abinda nake guje muku da nake muku tsoro a shirkul asgar ƙaramar shirka mai ƙaramar shirka ya ce ita ce riya domin an kira riya shirka mai riya aikin Allah ne amma sai ka yi akwai na ba da labari na a gani ne misali sallace za ka da kake yi da ƙara nutsuwa da ƙasƙantar da kai a cikin mutane ne kayi ne don a ce kai mai nutsuwa ne a sallah ko kira'a ce kake yi kayi wannan kira'a ne don a ce ka yi kira'a kaga kayi aikin Allah ne amma kayi don a gani da abin da za ka yi da aikin Allah amma tsakani ga Allah a zuciyarka kayi ne don ka gwada ma kaza kai mai kaza ne wani shine riya to amma suna cewa shirkul asgar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa shirkul asgar karamin shirka me karanta kenan shirka nau'i biyu ce akwai al'akabar mai hudda mutum daga musuluncin gaba daya ita riya ba a ce kamar kayi ridda ne aikin Allah ne amma kayi ne kayi idafi ne kayi da ai da mun ka kai sallah kayi sallah ka dan Allah kai to amma ya ka ka na kara dan wani dan ya gani ko kaza kaza kaza amma aikin Allah ka tashi kai illa na ake cewa shi eh annabi sai ya bada labarin cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ana agana shuraka min shirk faman amila amalan ashraka fihi ma ghairi tarakatu wa shirka wannan lage ce Allah subhanahu wataala yana cewa Allah yayi kowa wadata bai buƙatar tarayya duk wanda ya wani aiki aikin Allah ne kai amma ya kaso ko wani to Allah bai bukatar wannan aikin can kai da kawai shi Allah bai ciki ya huta da ka sanya wani to shi Allah bai ciki to ita an kira riya shi da asgar ganin ita riya a wannan ibada ce baka da ita baka ɗauka hukuncin kahurci a a wannan ibada ita ce zatin ta ce ka asararta shine bambancin da shirka wadda kaman kare dani aikin wannan Allah bai bukata shi wancan wanda kawa shi ne yan zai baka zai baka ina banka zai wannan zai baka ya baka amma Allah wannan ibada ita wannan ibada Allah bai karbata amma shirkul akbar wannan gaba da kare da ne dama asali adama asali kai ne dan wannan abin gaba da dama kenan babu Allah ciki kuma dama shi kanuwa kwanta abin da kama amma na a Allah kanuwa amma kai dan kara wani abu ne a ciki wanda dan wani daban tsari ne kai wani abu ne daban yanzu ka ƙara wani a ciki kasa wani a ranka wanda yake ba Allah bane ba a takaice dai kenan dai ba ta da kyau ita ma tana lalata maka aiki kuma kaga asara ce kai aikin ka kashe kudin ka ko kai wala kuma babu lada wannan kada ga ya sheka ba kuma laifi ne akwai laifi a wajen Allah zinihi ne laifi ne kabira ce laifi ne duk an ce ba kawai mace ba amma kabira ce laihi ne babba duk da ba ka hurce bace amma laihi ne babba akhraju ahmad bi sanadin hasan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq thalath alama ta gano munafiki abu uku ne sai ce idha haddasa kadhab in yi magana aka bi bayan ta ƙarya ce kinan kurin makareci ne wa idha wa'ada akhlaf in yi alƙawali sabawa yake wa idha tumina khan aka bashi amana cin amana yake to nan abin da yake nassin iya nassanta wane makareci kullum dama shi makareci wane aikin shi saba alƙawari ba kullum ba ya wata ya ƙarya ko ta ya saba alƙawari ya sashi layin munafukai ga a'a shi wannan halin shi ne ƙarya saba alƙawari cin amana kenan akan samu bayan akan bayan na baya a kan kuskure wani abu daban ya zo mutum ya ƙarya ko ya saba alƙawari don yasa guda ba sa shi layin munafukai gaba daya amma wa'annan ababe alama ce ta a ganowa domin ake munafukai ne cewa a kwata ruwa na musamman iya cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan man kana fihi hatta min huna kana kana munafiqan hatta da'a wata ruwa ne kace abu guda hudu duk wanda aka same shi da su in suka gamu in duka gama su ya ce munafiki ne tantagariya gangariya abu hudu in suka gama akan mutum duka iya da su suka tare akan ka kai daya annabi ce kana munafiqan khalisa munafiki ne gangariya kuma wanda ya samu wani hali a cikin hudun ba bai gama su gaba ɗaya ba ya ce iya da hali na munafuci ba ce munafiki a iya da hali daga cikin halin munafukai ba ce bai sun mai zama nauki gangare a halin munafukai gare shi a takaice da kenan yin kuskuren karya ko yin karya guda kuma ce misali saba alƙawali akwai saba alƙawali wanda yake zuwa mutum ba niyya bai na baka randebu karhe goma zan gidanka na huto circulation ta ciki wanda suna da zaki da suke da son hanya gusulo babu aka jima ko kai gwamnati da biyu sai da kai ba ni ba ni ban zaba ba ko ko na kama hanya mota ta fana gaba ɗaya ta tsaya ko ne yake da biyu sun bala inji ne ma wanda shi bai bai sai kur kenan a takaice dai saba alƙawari inda ke zama lahi inda kana iya cika alƙawarin ka saba da gangan amma wani abu gito maka akan darura ba a kama ka mai laifin saba alƙawari don baka yi ba da gangan abin da ya ƙarfin ka akwai ta samu da yawa saba alƙawari mutum ba dangan bane bai saba ko kuma misali san mance san mance ya kurin na ce ƙarfe goma kurin shi ne mance can wani shaɗe mana tana da baka zagi mance a mancewa ne babu babu alƙawari ba kamar sallah ibadar Allah an kamar ce Allah bai kama ka kanta sallah gaba ɗaya ita ce babba mai ba take ta makota amma an kamar ce sallah Allah ma bai kama ka mance akai ko mace ko mantuwa ko barci Allah bai kama ka akan su ha ha nami ko na menene duk saboda ka saboda kawai ne shi ma inda dalili inda uzuri misali ya alƙawarin zai yi misali bai lahiya zai yi misali aiki kaza ko tela ne ko don abu ne bai lahiya bai samu damar yi ba ko ko abun ko ba ko shi dai takaice inda darura ba dangama kai ba kuka laifi amma da gan ka iya cika iya cikawa wannan shine laifi a takaice sai idan aka bashi amana kuma yana haɗin sana'a to wasu wata abin guda hudu ya kawo za khasama fajar wai za ahra gadar to za ahra gadar ita ce kamar amana ce can ya kawo za khasama fajar in aka yi rigima da shi he ta da karan hanci ma'ana wanda bai jin hakuri ana rigima ce kamar ni a ta bashi hakuri to kin yin hakuri kin hucewa bayan kawo shi a ta roƙon ka iya ya cin alama ta munafukai shi ne wata wata ruwa kai misali take don aka same shi ɗabi'a gaba da wani abin guda hudu in yi magana ƙarya ce in yi alƙawari ya saba aka yi amace amana aka yi rigima bejin hasu to wannan aka guda aka guda hudu duk a takarar su gaba da hudu to annabi ce wannan munafiki sun ta gariya tsakanin munafikan khalisa manzo Allah ce to a wannan kenan ta kenan alama ta munafiki nan mu dai kanta kullum mutum mun aiki da zahiri Allah kan baɗanka mu dai wani an gaggamu na abubuwan mu dai za mu ka ɗaukan abin da ya bayyana gare ka ya ce wannan ruwaya muttafaqun alai bukhari muslim ya kawo wannan ruwaya ta ayatul munafiqi salas idza haddasa kadaba in yi magana kenan alama ta munafiki guda uku in yi magana ƙarya ce wa idza wa'ada akhar in yi alqawli saba wa idza tumina khana in yi aka amana ce amana تسي متفق عليه البخاري ومسلم سكا روايه سيتي ولهما من حديث عبد الله بن عمر وتا روايه تبخاري ومسلم اما بلغ ابو هريره بقى ta abdullahi bin umar ku shi ma ta manzo Allah sallama ya ce to sai ƙara da ya ce ayatul munafiqi salas a can ruwa ta bukhari muslim kuma hadisi abdullahi bin umar sai ya kawo ayatul munafiqi salas idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhla wa min khan wa idza khasama fajar shi ayatul ruwa ta bukhari muslim in aka tada husuma sai ta da karahanci ma'ana wanda bai jin has ma'ana bai jin hakuri sai وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه ابن مسعود كبار labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslim fusuq zagin musulmi fasikanci zagi fusuq ka gaya da bakan magana me an ta fusuk asalin fusuk kamar kin bin doka ne kin bin doka shine fasikanci khuruj an ta'a kenan da iya cikin kabira kenan ka nan zagi haramu ne ba zagin mutum wa qitalu kufur kuma ya qal musulmi kafirci ne inna lillahi to a a takaice iya magana akan aka ce yaƙa kenan yanzu aka yaƙi shi na kaca wannan iya cikin dalilai da ake badawa akwai kufur dunu kufur kafirci mataki mataki a kalmar aka ake akila kahurci ne amma ba irin kahurci wani hudu na yin ridda kaga nan ya magana yaƙan musulmi kahurci ne kuma gashi Allah subhanahu wataala yana magana wata fata mun mun ka tattalo fasil bainu mako wannan ayata ce magana ungiya alta alta bin musulmi wata fata mun mun ka tattalo jama'a bi na musulmi suka yaki kuma sai Allah masu imani kenan sunan imani iya na tare su yace fa aslu bainu kuma sulu kenan ta kaga Allah ya kira masu imani kuma masu yaƙi ne suka yaƙi juna kenan ce nan inda yake maida ka kahurci gangariya halitta ya ka musulmi amma yin aikin na yakin kadai bai sa ka zama kahuri na ridda magana kenan amma aiki ne na kahuri za mu tsaya ba gyara sai da gyara me matsala wai Bueno. Digo, el mío te gusta la unidad, te gusta la locura. ¿Ah? ba a kanan nan ba kawai shi zai ba san akwai matsala ta tun farko wasu kuma